والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da haduwa a rana ta biyu rana ta biyu kuma yau biyu ga wata ne watan azumi hijiriya shekara 1446 wanda ɗaya kirgen kuma biyu ne ga watan march 2025 daga wannan masallaci masallacin al'afat cikin anguwar nasarawa a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan sura suratul baqara jiya mun karanta ayoyin da zamu tashi akan su fadin Allah madaukakin sarki aya ta 252 a cikin suratul baqara tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin mun karanta su hadda ta bayanta amma zamu dauki ta farko mu karanta إن شاء الله تعالى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله سبحانه وتعالى yake cewa tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka la minal mursalin wa innaka la minal mursalin tilka ayatullahi wa'ancan ayoyin Allah natluha alayka bil haqq wa'inda muka wuce kenan baya ko mun karanta maka su muna karanta maka su ne da gaskiya tsagwaran gaskiya ne a cikin wa'ancan ayoyin sannan wa innaka tabbas haƙiƙa kai din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalina kana daga cikin annabawa babu kokonto ba certificate na kowa da attestation na wani kake jira wai ya ce kai manzansa bane daga guri na kake bukata to ni na faɗa kai manzan Allah ne koda sun ce kai ba manzan Allah bane wa innaka laminal mursalina in muka duba wannan aya da take gaban mu samari ce ta dukkan izo hududin nan da muka yi alarma sake karanta ayan nan da kyau
tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal mursalin an ce da ayan take tilka aya tilka ayatullahi wayannan ayoyi ne tun daga farkon suratul baqara har zuwa nan dinnan da muka tsaya ai hadhihi ayat tilka anan mubtada ne ayatullahi sai zama khabarul mubtada tilka ayatullahi natluha zai iya zama hal na daga al-ayat wal'amilu fi ha ma'anar ishara ya zama tilka ismul ishara da maganar wa'incan ayoyi ɗin sannan zai iya zama musta'anafan aiwa bilhaq tilka ayatullahi wa'incan ayoyin ubangiji ai hadihil ayat wa'innan ayoyin wa'inda muka labarta maka su ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alamomi ne na ta Allah subhanahu wata'ala alamomi ne da suke nuna kai cewa kana kan shari'a kai manzon Allah ne daga wajen Allah saboda wasu abubuwa ne ka faɗa muka faɗa kuma suka zama daidai da abin da mutane suke kai wasu abubuwan kuma ba su faru ba ka faɗa kuma suka faru wasu abubuwan suna littafinsu ba su karanta ba kai baka san littafinsu ba don baka ma iya karantawa ba amma ka zo ka faɗa kuma suka duba suka ga daidai da abin da ka faɗa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine labarta musu labarin annabi ibrahim wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya ko har zuwa ƙarshen wayannan ayoyi ne qur'ani shi ba su labari wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qur'ani shine ya labarta musu maganan jalut talut da jalut walamma barazu li jaluta قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا فتبت أقدامنا وانصرنا قو فهزموهم فقتل داود جالوتا duk aka ba da waɗannan labarurruka na yaƙuƙuka na rashin mutunci da aka yi na rashin bin Allah walamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtalikum bi naharin faman shariba minhu fa innahu falaysa man shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadi aka ba su labari ga abin da ya faru aka ba su labarin alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم أكي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ قرآن يباس الأباري ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله تلك آيات الله ina so ku gane kafin mu zo aya ta gaba ne yanzu dukkan ba maganan annabawa ake magana ba amma ayoyin ne suke maganan annabawa din wa iz qala musa li wa iz qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal mursalin to wayannan ayoyin da suke nuna al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam al'amari ne babba al'amari ne wanda Allah ne ya aiko shi abubuwan da ilimin malaman banu isra'ila ba su zo ba qur'ani ya gaya musu ilimin da an gaya musu ba a musu sharhi ba qur'ani ya musu sharhi suka karanta qur'anin suka ga abinda yafi bayani da nasu a nan gurin tilka ayatullahi na tuluha alaika bil haƙi wa'annan labarurruka ne na gaskiya da haka Allah ya maimaita ta ya jinjina ta a nan gurin bayan an gama yin su a baya ƙara maimaita su a nan wanda na nuna dalilai ne a bisa abin da annabi sallallahu ya labarta musu na kissan 'yan baya lallai wannan ba ƙirƙiro shi ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne wa innaka lamdal mursalina ba su santa ba amma an ba su labari ba za su sani ba kuma ba dan qur'ani ya gaya musu ba yahudu da nasara da waɗanda ake magana da su at-tahir at-tahir ibn ashur Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa at-tanwir yake cewa Allah ya yi ta'akiri da inna da lam ya yi taukidin wannan gudun da inna da lam tilkar tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa innaka taukid la min al mursalina saboda girman labarin da ake fada a nan gudun wa innaka la min al mursalina min al mursalina bai ce wa innaka la rasulullahi ba duba da kyau tilka ayatul la natluha alayka bil haqqi wa innaka rasulullah bai faɗi haka ba sai ce wa innaka laminal mursalina yanzu idan yace wa innaka la rasulullah sako ne na daban amma da yace wa innaka la min al mursalina wannan sakon da yazo ya kawo anta ya muhammad ma kunta bid'an min ar-rusuli ba fa kai ka fare shi ba ba kai ne ka kawo ba akwai wasu annabawan anta minhum in za su gaskata annabi Musa su gaskata annabi Isa su dauki abin nan to anta minhum kuma ba kai ne farkon da ka zo ka bada labarin baya ko wani abu ba na gaibu kana daga cikin su dan me yasa za su karyata ka in sun karyata su rike karyatawan su ni na ce kai manzon Allah ne to sai me wa innaka laminal mursalina ai ma kana bid'an minar rusuli kamar yadda Allah ya faɗa wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalad min qablihi rusul akwai wasu ba a bayansa kafin shi shi ya zo ya jaddada abubuwan bayani wa innaka laminal mursalin so daka duk abin da bai taba darajar wayancan ba ba abin da zai taba kimar ka da darajar ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu anan gurin ana magana game da ayoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi magana da su akan annabawan da suka wuce a baya to yanzu an gama daga kan ayoyin bari kuma mu dawo kan su annabawa din sai Allah ya ce mi
tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى yake cewa tilkar rusulu ba mun gaba da tilka ayatullahi ba ayoyin da aka karanta kan annabawa din to tilkar rusulu su wa'ancan annabawan da aka yi ta ayoyi a kansu din faddalna ba'dhum ala ba'dhin ai mun fifita sashi akan sashi tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin wayannan annabawa din mun fifita sashi akan sashi wasu suna da daraja iri kaza wani na daraja iri kaza wani a waje kaza wani ba zai iso ba wani a waje kaza wani ba zai iso ba wani kuma ya haɗe wani kuma idan aka zo ba da result ne aka tattara nasa sai a ce ya wuce na kowa a lokacin da kuma a cikin annaban za a samu wani ya wuce shi a wani abu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wanda muka fifita din wasu akan wasu wani da muka tashi fifita shi minhum man kallama Allah wani sai muka fifita shi da ubangiji ne ma yake magana da shi kai tsaye Allah yana magana kenan wa rafa'a ba'dahum darajat wasu kuma muka tattara su muka ba su darajoji wa rafa'a ba'dahum ba dukan su ba za mu zo mu ga su wane ne wa rafa'a ba'dahum darajat to sai aka dawo kan wani daga cikin su wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka ba wa isa dan maryama al-hujaj albayyinat wasu dalilai na balo-balo na fili da yake nuna annabtansa mu'ujizozi kuma wajen isar da mu'ujizozi din wa ayyadnahu bi ruhil qudusi muka karfafa shi da mala'ika jibrilu yana taimakon sa wajen wannan aiki din ku rike nan gurin ku ga annabin Allah ne amma yana neman me yana bukatan wa zai karfafa masa gwiwa walau sha Allah da ubangiji ya nufa maktatalar ladina min ba'dihim wannan labarin da muka karanta shekara da ta gabata na yaƙi da aka yi da wudu da jaluta da daluta da aka yi ta fada a can baya dinnan duk wannan da muka da walau sha Allahu maktatalu da ubangijin ya ga dama ba za a yi yaƙin ba walau sha Allahu maktatalu ko وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات da ubangiji ya ga dama da ba za su yaƙi junansu ba bayan dalilai na shari'a sun zo musu a fili cewa annabi Muhammad gaskiya ne annabawansu gaskiya ne walau sha Allahu maktatalu min ba'da ma ja'ahum bayna walakin ikhtalafu sai dai kawai suka suka samu sabani suka ki bin abin da aka kawo musu واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ايه سكاي ساباني فمنهم من امن وسكاي ايماني ومنهم من كفر وسو كافرتي ولو شاء الله ما اقتتلوا kaga sai aka sake maimaitawa a nuna maka duk abin da zai faru da irada da nufi na ubangiji yake faruwa da wata hikima ta ubangiji take faruwa ba dole take faruwa ba ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ولكن الله يفعل ما يريد ubangiji ne yake zartar da abin da ya ga dama ya halicci kafirai ya halicci muminai kafirai su yi kafirci muminai su yi imani rashin imanin da kafirai suka yi ya jawo muminai sai an zo an yi tarazaza an tayar musu da hankali an yi yaƙe-yaƙe an zubar da jini walakin Allah ya falu ma yurid dama ubangiji abin da ya ga dama yake aikatawa da hikinkimunsa To, tilkar rusulu, faddalna ba'adahum ala ba'adi, Ubangiji yana ba mu labari cewa annabawan Allah suna da martaba mai girma, ba martabansu ɗaya ba ne a wajen falala. Allah ya saka girmansu na wani ya fi na wani, wani yana gaba da wani. Wasu daga cikinsu akwai wanda aka keɓance su da magana ake da su kamar annabin Musa, wasu kuma Allah ya ɗora su a wata daraja mai tsanani mai tsawo mai girma kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam bayyinat Allah ya ba annabi Isa al-bayyinat mu'jizozi na kwalo-kwalo macece annabi Isa zai ta tashi kuturu zai iya warkar da shi makaho zai ci bude idonka kurma da bajin magana zai iya dawo da abin da ɗinsa hati na yi saboda mari bayyana ce wa ayyadi na hubiru hilkudus muka ƙarfafa shi kuma da mala'ika jibrilu alaihissalam da ubangiji ya ga dama da yaƙe-yaƙe da aka yi a lokacin annabawa da ba za a yi shi ba bayan bayanai dalla-dalla sun zo musu amma ubangiji shi yake aikata abin da ya ga dama munasaban wannan ayar da ayar da ta gabata ayarmu da ta gabata an ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi mun yi maganan ayoyin ne wannan ayoyin maganan me suke yi maganan annabawa to yanzu nan kuma sai aka ce maka tilkar rusulu su wayannan annabawan da kaji an kawo su a dunkule wanda sanadiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kawo su to suna da daraja daban-daban amma a gaya maka shi annabin ma da ya kawo labarin shi ne na gaba da su تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من في في تساشي أكن ساشي منهم من كلم الله akwai wanda fifita shi da aka yi shi ne an bashi ana magana da shi ubangiji yana magana da shi wa kallama Allah Musa taklima shine annabi Musa wa rafa ba'dhum darajat wasu annabawan aka ba su daraja su wane ne yanzu annabi Musa an fara faɗan darajarsa amma sai aka ce wasu annabawan an ba su daraja darajoji kai wa rafa ba'dhum darajat wasu annabawan an ba su darajoji masu yawa kar ku manta annabin da aka ba wa darajar da ba wanda aka ba shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa rafa ba'dhum darajat wanne ne darajin da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine darajar da duk mutanen duniya duk wanda aka halitta a duniya a farfajiyar alkiyama da annabawa da mursalai da mabiyansu da sahabbansu da muminansu da kafiransu da masu sarautar duniya da duk wani kowa ranar tashin alkiyama sai ya zo ya sallama wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine wa rafa'a ba'dahum darajat alaramma qur'ani ya labarta mana wannan daraja ta babba da ba wanda aka ba sai annabi Muhammad Allah ya ce wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan ومن lak.
الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا wa minal layli a tsakiyar dare fatahajjat bihi nafilatan laka kai ka tashi kai ta yin salloli wannan zai zama ƙari ne akan farilla domin ka koma ayoyin baya aqimis salata liduluki shamsi ko ila ghasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'an kaga an yi maganar sallolin farillai da aka gama farillai sai aka ce wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka ai ziyadatan laka sallallahu alaihi wasallam wannan aikin da aka dora maka ta zama kamar wajibi a gare ka asa an yab'asaka Allahu asa an yab- am yab'asa- an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda da shine ubangijinka zai tabbatar maka da matsayin da duk duniya ba wanda zai same shi ran tashin alkiyama ai if alhada ya muhammad ai abin da kinu ya kai annabi muhammad ka tashi kake sallan nan da muka ga maka ta dare fa yab'asuka rabbuka yawmal qiyama ubangijinka zai tashe ka ranan tashin alkiyama shafi'an fi ahlil mawqif dukkan mutanen duniya da suka taru a rufajin kiyama kai zaka cece su ba wanda zai iya aikin nan sai kai fayahmadakal awwaluna wal akhiruna yan farko da yan ƙarshen duniya duk sai sun zo sun jinjina maka sun sara maka sun ce mun yadda kai ne mai gidanmu duk annabawan duniya ba wanda zai ce mun yadda kai ne mai gidanmu a lokacin da a gurin akwai babansa akwai kakansa sallallahu alaihi wasallam akwai annabi ibrahim akwai annabi isma'il domin za a zo maganar ceto ne kowa ma ya kama gabansa dan wuta ya wuta dan aljanna ya- ba, ba wanda zai iya aikin nan wa zai je yayi annabi adam ya ce ba zan iya ba annabi musa annabi ibrahim ba zan iya ba annabi Musa ba zan iya ba annabi Isa ba zan iya ba annabi Ibrahim ma- kaka na annabi Muhammad ba zan iya ba Isma'il ba zan iya ba har sai an dawo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ana laha ni ne dama aka min wannan alfarman tun daga duniya ina da labari bari ku duba girman Allah duk da ya san zai yi wannan abun kuma za a masa a hadisin muslim yake cewa sai na taso na fiskanci gurin ubangiji na je gurin ubangiji na zuba sai na yi fadanci na sunkuyar da kaina kaskantar da kaina na ce ga abin da na zo nema kafin na faɗi abin da zan nema din sai na yi kalmo sai annabi ya yi kalmomin da bai taɓa yin su ba a duniya ya yabi Allah da yabon da bai taɓa yabonsa da su ba yana ƙasa a wannan wajen ne zaka ce akwai wani zai zo da babban riga zai ɗebi mutane ya wuce da su ya kai su aljanna Allah ya ce irfa daga kanka sal tuta washfa tushaffa roki zamu amsa maka nemi ceton zamu baka ceton ba zai iya magana ba fa sai an bashi wannan izini ne sannan da ce ga abin da muka zo yi yana kankan da kai ga ubangiji wannan shine asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan daraja ta farko wa rafa'a ba'dahum darajat da aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani waje Allah cewa yi wa ma arsalnaka illa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wa ma arsalnaka illa kaffatan lin وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا kaga aka ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi annabi shine aka turo shi zuwa ga duk duniya yanzu a lokacin mun nan lokacin da annabi ya zo da akwai wasu daga burbudin zuriyar annabi adam wanda sun rayu da annabi adam Allah ya ba su tsawon rai suka riski annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za su shiga aljanna ba sai sun bi shari'ar annabi Muhammad shi kada yake da wannan abu amma a lokacin wasu annabawan zaka samu annabi kamar 30 a lokaci guda wannan yana can wannan yana can wannan yana jaddada wannan wannan yana jaddada wannan wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo babu kowa shi kadai wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi shi yasa wani waje Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullah قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت kaga Allah subhanahu wataala yake cewa inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne na Allah a gare ku duka ba yahude ba nasare duk wanda yake nan ai an zo an samu yahudawa suna addinin annabi Musa an samu nasara suna adda- addinin annabi Isa amma da annabi yazo inni rasulullahi ilaikum jami'a jami'an shi yasa qur'ani da yazo ya zama muhaiminan alal kutubis sabiqa wa muhaiminan alai wani waje Allah yake cewa tabarakalladhi nazzala al-furqana تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا liyakuna lil alamin nadhira wa rafa'a ba'dahum darajat lil alamin ba ga larabawa ba da yahudu da nasara da kowa da baki da fari da ja lil alamin nadhira wa rafa'a ba'dahum darajat wasu aka daga darajarsu to yanzu mun faɗi mutum daya an mun tafari annabi daya sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine mafificin su a wani guri sai Allah ya nuna annabi Ibrahim shi ma yana daga cikin wa rafa'a ba'dahum darajat Allah subhanahu wataala yake cewa wattakhadallahu واتخذ الله إبراهيم خليلا Allah subhanahu wataala ya rike annabi Ibrahim khalil ya rike Ibra- Ibra- annabi Ibrahim khalil zamu iso maganan khalil al-khullah zamu iso ta a aya ta gaba da wannan ne ma fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah zamu zo wannan wattakhadallahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim khalil duk da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya rike shi khalil inna Allah attakhadha inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila Allah ya rike ni khalil to anan gurin aka nuna annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya rike shi khalil sannan a wani waje annabi Ibrahim din Allah ya bashi ya- ya ya nuna yana cikin rafa'ana ya nuna yana cikin wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ramma suratul baqara wa idh tala ibrahim rabbuhu وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
ai sokore قال إني جاعلك للناس إماما inni ja'iluka lin-nasi imama wa rafa'a ba'dahum darajat kaga annabi yana cikin annabi ibrahim yana cikin rafa'a ba'dahum darajat inni ja'iluka lin-nasi imama imama zan sa ka zama kai ne ja gaba to na na annabawa fa da dukkan wayanda suke zamanin sa to mu ce shugaba ko kankat ni ja'iruka linnasi imama inna ibrahima kana ummatan me yake nufi da ummatan anan ai imaman dama kalma ta umma tana zuwa da ma'anoni guda hudu ko ne abu makamancin haka tana zuwa da ma'ana imam kamar yadda aka muka fada a wannan aya din inna ibrahima kana ummatan tana zuwa da ma'anan zamani wadda kara da ummatin ai da zamanin tana zuwa ma'ana na zamani inna ummatukum ummatan inna ummatakum um, inna in- inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan milla tana zuwa da ma'ana milla ba da ummatin ai ba da milla wadakara ba da ummatin ai ba da zamanin shi kuma to inna ibrahima kana ummatan ai kana imaman to wasu daga cikin ayoyi kuma duka sun yi ta magana kan annabi ibrahim a wani guri allah ya nuna mana warfa a ba'adahum darajat akwai annabi dawud walqad faddalna ba'd annabiyina ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا kaga da aka ce faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd mun fifita wasu annabawa akan wasu sai aka nuna abin da aka fifita annabi Dawuda aka ce wa ataina Dawuda zabura shi kuma da ita aka fifita shi akan wasu wa rafa ba'dahum darajat a wani waje annabi Idris shi kan balo balo aka kawo masa raf- rafa'a din ma wa rafa ba'dahum darajat sai aka ce wa rafa'nahu ورفعناه مكانا عليا aka ba shi matsayi mai girma wa rafa'a ba'dahum darajat a wani waje kuma aka ce hadda Isa wa ataina Isa albayyinat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح kaga القدس shi ta inda aka fifita shi annabi isa alaihi salam kafin mu wuce wannan gaba ko kuma bari mu wuce gaban nan zamu dawo wa rafa'a ba'dahum darajat ku rike min gurin yanzu Allah ya faɗa mana a Qur'ani annabawa suna da falala akan junansu wani yafi wani ta waje kaza wani yafi wani waje kaje kaza za mu zo mu tattauna akan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la tukhayyiruni ala al-anbiya kar ku fifita ne akan annabawa kar ku kuskura hadisin bukhari da muslim ya zamu yi da wannan ayan ko da Allah ya ce an fifita wasu akai kuma har mun kawo dalile da yake nuna annabi an fifita shi akan wasu wa atina isa ibn maryam bayyinati wa ayyadnahu bil qudus muka ba annabi isa al bayyinat muka kuma karfafa shi da ruhul qudus ku rike nan gurin mun karfafa shi da ruhul qudus shine malaika jibril walau sha Allahu maqtatal ladina min ba'dihim da ubangiji ya nufa ai waɗanda suka zo bayanka min ba'dir rusul kenan waɗanda suka zo min ba'di an ja'u bayan bayanai sun zo musu da ba za su yi wannan yaki yakin ba da ubangiji ya ga dama sai duka su shirya kuma a zauna lafiya amma akwai hikimarsa da yasa wasu fa minhum man amana wa minhum man kafar wasu kai imani wasu suka kafirce walau sha abin nan eh, sai aka ce kuma walakin ikhtalafu kin bin Allah dalili ne na saukar da azabar Allah saukar azabar Allah dinan kwa iya kashe junanku kwa iya shiga tsoro a iya shiga yunwa a iya shiga tashin hankali saboda an samu sabani an ƙi bin Allah subhanahu wataala to waɗannan ayoyin za mu shiga fa'idodi da suke ƙarƙashinsu walakin ikhtalafu mun fada mun ce sabani da kirshin bin Allah in ya faru da ya faru a cikin su wasu suka yi imani wasu suka kafirce walau sha Allah baqtatalu nufin Allah da yasa suka yi wannan yaki yakin walakin Allah yafal walakin Allah yafal wa yurid ubangiji dama yana aikata abin da ya ga dama ne da wata hikiman sa ya ga dama ya aikata da haka domin ya ƙara falala ga wanda ya bi ya kuma ƙara tabar da wanda ya bin Allah tun daga duniya fa'idodi na wannan ayar a gurguje fa'ida ta farko lalle falalan Allah yana ba wanda ya ga dama ne annabawan Allah annabawan Allah dukkansu sunansu sun shiga ƙarƙashin annabta gida ɗaya suke ko ba haka ba ne gidansu ɗaya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahanu ma'ashiral anbiya ikwatul la'allat mu ƴan mu annabawa da kuke ganin mu dan ƴaƴan dangi ne gaba daya ƴan uba ne uban mu daya uwar ne daban-daban mabubbugar shari'ar mu daya shine dukkan mu kan aqida da tauhidi muke amma uwar mu daban-daban hukunce hukuncen mu sai zama daban-daban wani yanzu in fitsari ya taba jikinsa sai an sa dutse an kankare an yanke gurin ko wani abu makamancin haka mu kuma ruwa muke sakawa wasu idan suka yi zunubi kashe junansu za su yi faktulu an kusa kum zalikum khairul lakum inda bari'ikum mu kuma istighfari za mu yi wasu sallolin su raka'a kaza wasu raka'a kaza dukan su wannan yake nuna gida ɗaya suke amma kuma sai Allah ya fifita su daban-daban wannan yake nuna falala Allah yana ba wanda ya ga dama idan kana so ka tabe a duniya shi ne ɗan uwanka Allah ya fifita shi a kanka ka zo kana ƙyashi da shi kana hasada domin suna ce ta Allah dama haka abin zai yi annabi sallallahu alaihi shi ne ƙarami cikin annabawa amma ku shi ne babbansu a girma sallallahu alaihi wa sallam kuma da suna nan biyayya za su yi masa wani waje ce wallahi lau kana Musa hayyan na rantse muku da Allah da annabi Musa yana raye ba abin da zai tsere da shi sai ya bi ni wannan duba yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam falalansa tana kansu ba na biyu falalan kuma daukaka daukaka ce fa'ida ta uku fa'ida ta uku da za ta ƙara kwantar maka da hankali kai dan adam shine in wani ya fika a wata falala karka je kai ta damuwa ta nan ya fika wallahi in ka duba sai ka samu ka bishi a wasu abubuwa wani zaka zamu Allah ya bashi kudi ya bashi mulki kudi da mulki mata suna son miji mai kudi da mulki suna son wannan amma mijin sai wata uku bata ganki ba kai kuma ba kudin ba mulkin sai ka fita abba kullun kana tare da ita kaman tip da taya don Allah wannan matar talakan nan da kullum tana tare da mijinta ba tafi matan wancan da ba a tare da ita ba ba za ka taba haɗawa ba ka iya samun wani duk kuɗin duniya Allah ya bashi amma matansa baya ma iya gamsar da ita wani kuma gardi yana nan amma matarsa tana zaune lafiya Allah ya bashi wannan falalan zalika fadlullahi yujihi man yasha'u wani zaka samu ba irin kuɗin da Allah bai bashi ba amma duk sati sai ya je an wanke masa koda kai kuma baka da ko sisi ruwa zaka sha kawai kodarka har ma zaka ce kai ruwa alarma ba ana samun wanda shi yawan fitsari lafiyarsa kalau sai bala'in fitsari saboda yawan aikin da kodarsa take kai kuma kodanka sai ka biya sau nawa dialysis yake faruwa a koda a minti minti nawa ne do awa hudu ko shida za ta yi mai za ta wanke kanta eh na mutum mai lafiya sau uku sau talatin da uku take a rana ina wayan da ba aiki da ita ina waya da ba aiki buɗe min calculator a rana ƙoda tana wanke bari mu faɗi langwadin za fi gane tana automatic dialysis ko? sau talatin da uku a rana ɗaya idan ƙodanka ta taɓu sau nawa ake a sati alarma sau biyu ba ana yi sau biyu duk sau ɗaya nawa ake biya duk sau ɗaya ana biyan dubu arba'in duk sati a sau biyun nan za a biya dubu tamanin kai kuma a rana za ta yi sau talatin da uku to ka yi sau bakwai sau ɗari biyu da talatin da ɗaya ka yi shi sau dubu tamanin a sau dubu arba'in ka yi shi sau dubu arba'in a duk sati ƙodanka automatic tana yi maka aikin miliyan tara da dubu ɗari biyu da arba'in kyauta a lokacin da kai talaka ne da kyar kake ci wani mai kudin kuma kullun sai ya je ya biya a sati an masa na 80,000 miliyan tara da dubu ɗari da arba'in kai Allah ya ajiye ta automatic ne shi kuma ga kuɗin ba kwanciyar hankalin sai ya je asibitin sai an ɓata masa lokaci babu lafiyan kuma kuɗin ba a jin daɗinsa idan Allah ya ba wani daraja kar ka damu da wanda ya bashi kai kuma ka duba wanda Allah ya maka yanzu ni ɗinan da kuke gani na ko wala a Najeriya ba na jin akwai wani wanda ya fi ni daraja a wajen Allah na rantse da girman Allah haka nake ji kun ga gidana din nan da kuke gani ai kwana uku wata ran ba wuta na rantse muku da Allah ya fi min gidan da 24 hours uninterrupted power supply wallahi ya fi min saboda shi Allah ya mallaka min shi nake ji da shi na ya gode maka ya ubangiji kuma duk inda naje na zauna ina jin dadi ina fara minti daya minti biyar goma na kwana wace gari ina tunanin wannan bukkatawa ta fi min kuta kowa wallahi in kai haka ka zauna lafiya kake tuna ni'iman da Allah ya maka wani zaka samu Allah ya masa kudi a duniya amma an ka bincika bashin da ake binsa sai kai mamaki ya Allah ina maka godiya duk duniya duk duniya ba mai bi na bashi sai mutum daya naira dubu sha biyar an jima zan biya ta duk duniya ba mai bi na bashi ba wannan godiya ci ga ni'imar Allah ni ban san mai bina bashi ba sai mutum ɗaya shi ma kuma kudin yana ƙasa wanda ya zuba mana ruwa kabiru mai tanki in yana nan ma zan biya ka anjima to don Allah idan wani yana da kuɗi ana ce kamfani kaza suna bin su kuɗi kana bin kaza kaza yana jin daɗi yana da walwala ni yanzu ban fi shi falalan ba abi na bashi ba wannan na bada misali akai na ne kai kai ta tunawa akan wani wani zaka so ba irin rufin asirin da bai da Allah bai masa ba amma kullun gidansa matansa da kowa ake kai kuma kana da mata uku ba a san ma ba a taba zuwa ƙara a gidansu ba baka taba zuwa ba wani matarsa kullum masifa kai baka taba kaiwa ƙara in ana labarin rigingimin zaman aure ka ce ni kan ban san wannan abun ba wani fahim ba malaria da tafi ba bisa rashin lafiya ba wannan yana nuna mana girman darajoji da Allah yake ba wanda ya ga dama to akwai matsaloli da yawa wannan yake nuna mana ayan nan tana fito mana da falalan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan dukkan annabawa mun faɗi wasu dalilai da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an fita su an fifita shi akan dukkan annabawa wannan ayar kamar yadda na gaya muku dazu kamar yadda na faɗa dazu akwai iskali a ayar iskalin ta shine Allah ya nuna mana annabawan nan wasu an fifita su akan wasu sai muka samu kuma ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tukhayyiruni ala Musa hadisi ne muttafaqun alai kar ku fifita ni akan Annabi Musa wani wani Annabi cewa la tukhayyiruni bainal anbiya karfa ku fifita ni a tsakanin annabawa ku ce nafi annabi kaza annabinku yafi kaza annabinku yafi annabi yafi annabi kaza kar ku yi haka fa wani waje annabi ya ce la tufaddilu baina anbiya illahi kar ku fifita tsakanin annabawan Allah wannan shi ma hadisi ne gangariya ingantacce wani waje annabi ya ce la tukhayyiru min bainil anbiya kar ku ke fifita tsakanin annabawa ku ce annabi kaza yafi wani kaza annabi kaza yafi kaza shi yasa Imam al-Qurtubi da yazo karkashin ayan nan da yazo wannan gaban wa faddalna wa rafa'na ba'dahum darajat da yazo gurin sai ke cewa hadhihi al-aya mushkilatun هذه الآية مشكلة wannan ayan tana da kawo caji a kwakwalwa da yace wal ahadithu thabitatun bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tukhayyiru bayna al-anbiya'i wa la tufaddilu bayna anbiya'i illa annabi yace kar ku fifita tsakanin annabawa aya kuma tace akwai fifiko wannan imamu imamu al-qurtubi sai kace a immatu thiqat suka ruwaito wannan hadisin kamar yadda muka faɗa bukhari da muslim ne imam kutubi sai kawo he maganganu nasa wanda ya fi warware iskali din nan shine ibn kasir rahmatullahi ta'ala alai qala ibn kasir fil jawabi an hadha al iskal ibn kasir sai ke cewa wannan bayanin ai mai sauki ne babu cin karo tsakanin hadisin annabi da wannan aya ne yadda al'amarin yake wannan abun annabi ya faɗa ne fiskoki da yawa aka kare wannan aka yi jam'in waɗannan maganganu guda biyu ne ibn kasir ya ce annabi ya ce karku fifita tsakanin annabawa kafin a saukar da wannan ayan ne kafin a ce wa rafa'a ba'dhum darajat kaga wannan ayayi wannan kuma baya faruwa sai an bi tarihi wanne annabi ya fara faɗa sai annabi ya faɗa ne kafin saukar wannan ko kuma kafin wancan kun ga dai abin nan suratul suratul baqara madaniya ce ko makkiya galibin ta madaniya ce wannan na ɗaya kenan na biyu aka ce annabi ya faɗa haka ne a babin tawadu da kaskantar da kansa amma ya san shi ma Allah ya fifita shi a kansu na uku aka ce wannan fifitawan ababin kar a zo ana musu ne annabinmu ya fi naku annabi kaza ko wani wanda a a wannan babin ne wajen yin attahakum wasu suka ce na biyar na hudu na biyar kai suka ce a a an hana ne a babin ta'assubanci kada wani annabi kana ta'assubanci da shi a wannan babin ne aka hana shi sa asalin sababin zuwan hadisin da annabi ya faɗa ya ce la tufaddilu la tufaddilu ni bayna Musa abin da yasa haka ya faru cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya shiga kasuwa bar ku ji dal- dalilin zuwan hadisin wani ya shiga kasuwa sai ya hadu da wani ba yahudi ana ta bayani sai ba yahudan nan wani abu na rantsuwa sai ya kama sai ya ce wallazi faddala musa alal bashar kaza na rantse da wanda Allah ya fifita annabi musa na rantse da wanda ya fifita annabi musa akan duk duniya wane ne fifita annabi musa akan duk duniya a wajen ba yahude shine wa Allah ko ma'ana ya rantse da Allah sai ce abu kaza abu kaza ne wannan sahabin annabin sai ya naushe shi ya ce ba ka da hankali ne ka ce na rantse da wanda ya fifita annabi muhammad akan duk duniya sai labari sai ya kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga wani sahabi wani fa ya yi kutufo a kasuwa saboda an fifita musa a kanka sai annabi ya ce kar ku sake fifita ne akan annabi musa kar ku sake fifita ni akan annabi Musa fa innan nasa yas'aquna yawmal qiyama mutane ranar tashin kiyama kowa zai suma kowa zai suma fa akunu awwalu man yafiq ni ne farkon wanda zan farka nan falalan annabi yake fara ko ba falalan sa bane annabi ce ni ne farkon wanda zan farka fa idza musa batishun bi janibil arsh amma lokacin da na farka na riga kowa farkawa amma fa ina bude ido sai na ga annabi Musa yana jikin al'arshi yana rike da al'arshi. Fala adari to yanzu dai ban sani ba, a faka ƙabli ya rigan farkawa ne, an kana min almustas, an kana min manistas na Allah, ko ma shi yana da falalan da shi dama ba zai suma ba ya fi mu daraja. Dukka abin da annabi biyu ya faɗa yana nuna annabi Musa nan ya fi shi. In dai ka tashi ka buɗe ido ka ga annabi Musa idonsa biyu, to ko annabi Musa ya riga ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane kaga anan annabi Musa ya fi shi falala kenan anan da bakin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma ma baya cikin wanda za su so musu su abin nan su fita hayyacin su to a nan kuma shikenan dama falalan ta fito a fili kaga annabi sai ya kawo wannan to kenan annabi ya faɗa ne a babin kar ta'assubanci ne ya sa ku fifita wani akan wani amma lalle akwai fifikon ko a nan gurin ma ni ma annabi Musan ya fi ni fifiko ya fito a nan gudun sai malamai so kawo ta ƙa'ida mai girma halil maza ya taktadi a tafdil amla taktadi tafdila idan Allah ya baka wani abu aka ce kafi wane a shi shin shi yake nuna kafi duk waɗanda ba su da wannan abin falala ai mun gama maganar nan ɗazu don Allah ya baka mulki ya baka kaza ya baka kuɗi ya sa kaza ya sa kaza shi yake nuna kafin lafiya gwamnoni nawa yanzu wanda mun fi su lafiya kar mu baro aikin da yawa ministocin nan da sauransu da yawa mun fi su lafiya watakil har oga kwata-kwatan ma da yawa mun sun fi shi lafiya haka ne ko ba haka ba ne da yawa ana wasu sun fi shugaban kasa lafiya ko lafiyan tsufa kadai ya ishe shi amma shi ne shugaban kowa a najeriya amma ka fi shi lafiya yanzu da za a zo da competition da wani gwamna a ce a zo a yi competition shan fiye wata a jera abin nan ɗin faru wala wani sai ɗauki guda biyar ya sha ya ce akwai ƙari wani kuma wani gwamnan yana harba guda ɗaya zai ce kai kun cika mun ciki na ka fi shi lafiya alga tumala to dan wani ya fi ka wani ba sai a nuna ya fi ku gaba ɗaya no ba wannan bane yanzu nan da muke cewa annabi Musa in abaibin falala ne a nan gurin ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna kuma an hada makin din gaba daya ya a almaziyatu la taqtadi at-tafdil misali akan wannan shine Uwaisul Qarani Uwaisul Qarani bai taba ganin annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma annabi yake ba da labari yake cewa akwai wani mutum inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais mafi alkhairin tabi'ai wanda ba su ga annabi ba shi ne wani mutum da ake ce masa uwaisul ƙarari yake cewa duk wanda ya haɗu shi ya kai umar in ka haɗu shi karka yadda ya wuce sai ya nema maka gafara duk wanda ya haɗu da uwaisul ƙarari in ya nema maka gafara allah zai yafe maka bai taba ganin annabi ba annabi bai taba ganinsa ba yake cewa law aqsama ala allah la abarrahu da zai rantse ga Allah a wani abu Allah ba zai kunyata shi ba sai Allah ya zattar masa sai annabi yake cewa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al ya kai sai na Umar bayan na rasu ne annabi ba na raye wannan mu'jiza ne annabi kenan ya san zai riga su rasuwa yace bayan na rasu kai kana raye idan ka samu iko ka je ka nemo shi mutumin yana kasar Yemen yana da mahaifiya yana mata biyayya yayi ciwon kuturta ne ko baras ne ko menene ya warke sai dan bangare kadan ne bai warke ba za ka gaishe yana da fari dan ma in ka ganshi ka gane shi in ka tambaya aka ce shine ya bude maka gaga wannan tabo din in kaga hakan ne to ka ce nema maka gafaran Allah tare da haka idan muna neman imamu tabi'in sai mu ce waye sayyid ibn musayyab sai mu ce sayyid ibn musayyab shi ne sayyidu tabi'in ko sayyid bin jubair waɗannan su ake fifitawa ta wani ɓangare a ɓangaren wani sirri da ubangiji ya keɓance uwaisul qarani na biyayya ga mahaifiyarsa da biyayya ga Allah da wani sirri da yake da shi da mun karanta hadisin zamu gani yafi sayyid ibn musayyab yafi sayyid ibn jubair yafi duk waɗannan tabi'an amma a ɓangaren sanin fiqhu da tauhidi da aqida da da ilimi nan kuma sun fi shi ku duba fa ba mu taba jin wani hadisi na uwaisul karani da ya rawaito daga annabi ba amma an ce ya fi kowa aiki da ya aikata shine kula da mahaifiyarsa yanzu za mu ce uwaisul karani ya fi sayyidina umar amma ga sayyidina umar yana neman addu'ansa annabi ya ce je ka nemi addu'ansa sai mu ce ya fi sayyidina abubakar falmaziyatu la taqtadi al-afdaliyya dan an ce kana da wani abu da kafi wasu ba shi ke nuna kuma kafi su gaba ɗaya ba in ka tara jumlan na wasu sai ga sun fi ka sayyidina ali abu siftain mahaifin yan tagwaye guda biyu mijin fatima wanda annabi yake cewa amartar za an takuna bi manzilati minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di shi da yake da wannan falalan amma bai fi sayyidina abubakar ba bai fi sayyidina umar ba bai fi sayyidina usman ba sayyidina umar wanda ake maganan sayyidina umar idza salaka fajjan aw tariqan salaka ash-shaytanu tariqan akhar sai na umar in ya biyo hanya in shaɗan yana gudun zai guduwa zai ya canja hanya amma duk da haka bai bisa na abubakar daraja ba bai bisa na abubakar girma ba falmaziyatu la taqtadi at-tafdil wannan shine a wajen ahlus sunna maziyya dan kafi kana da wani abu da Allah ya dauka ka da shi ba shi ke nuna kuma ka wuce su da komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai annabawan da sun wuce shi a wasu abubuwa amma kuma in ka hada jumlan nasa ya wuce su gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ɗan sufaye waɗanda suka yi zurfi suka wuce gona da iri a sufanci kun san mun fara sufanci addini ne saboda a cikin sahabbai akwai waɗanda irin su Abu Huraira a in ka taho baya baya irin su su abin nan Uwaisul Qarani din su daga cikin manya manyan sahabbai da ahlus suffa gaba ɗayan su mutane ne zuhat zuhat su ne ake sifanta su da wannan ta akwai kuma wanda suka zo suka gurɓata sufiya ɗin sai ka ji sun ce maziya in dai akwai wani abu da mutum yake da shi shikenan ya fi kowa za a iya cewa shi wali ne za a iya cewa zai yi ceto za a iya bashi kaza za a iya yi kaza za a iya yin kaza a kansa in kuwa muka ɗauki wannan ka'ida ɗin shi sa za ku kawai daga sun samu wani shehi ya taɓa yin kaza shikenan sai a ce a ɗauka shi a saka shi a saka shi darajarsa ta fita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gani yanzu yanzu don Allah attalili attaga zuci yanzu don Allah bai fi annabi ba a yadda suke labarinsa bai fi annabi ba akwai shek ahmad kaga ana ana ya wuce annabi irin su wannan dadu shirin duk da ake ba ai duk wannan sun wuce annabi shi kansa shewa abin jijanin da ake faɗan darajojin yadda ake faɗan sai ka samu an fifita shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka dauki wannan zaka ce iblis yafi kowa a duniya saboda iblis Allah ya bashi abubuwan da wasu ba ba kowa ba da zamu fifita iblis saboda aljanu da shaydanu da ƴaƴansa yaransa yanzu anan gurin akwai aljanu suna ganin mu ba ma ganin su yadda Allah ya ba su su ganmu ba mu gansu ba ba falala ba ce sai mu ce sun fi mu daraja kuma Allah ma ya ce tsinanne ne shi shedan la'anahu Allah wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda innahum yarakum min haythu la tarawnahum haka suke fa sai mu ce za mu fifita shi za su iya shiga cikin jininmu aljani dubu za su iya shiga jikinka aka ba su wannan dama din shi kenan sai mu ce sun fi kaza sun fi kaza sun fi kaza zai iya tashi ya haukan iska za ka iya ganin aljani ya haukan ruwa ya zauna aljani zai iya zama kuliya duka sai mu ce sun fi mu so da haka mazaya akwai ta annabawa suna sun fi wasunsu fifiko kamar yadda Allah ya fara tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat akwai masala guda daya shine abu shine magana Muhammad al-Aminu Shankiti yace abin da yasa annabi yace kar ku fifita wani akan wani yana nufin a cikin da'iran gidan annabta din duk daya suke a sunan su na annabawa amma a falala kuma daban-daban suke Allah ya mana jagoranci sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗan ƙarasa bayani a gurguje ko aminci biyu na wannan aya ɗin sai mu shiga faɗin Allah madukin sarki ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a muna fatan gobe har ayatul kursi za mu yi ta insha Allah ta'ala mu ga falalolinta da girmanta insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته